السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أرجش وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايا هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha biyu ko? sha biyu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan uku miladiya shida, wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan shekara a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'ani a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa watarar shamsa ko mai ida wannan ayar ko wanda ayar ta yi bayani ne watarar shamsa iza bala an ta zawaru an kafin za ta lemin wa iza garabar ta tsarudun za ta shimali wa hun fi fajwatun min Allah ya ce zalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala da lahu waliyan murshida wanda mun ce ayat ta yi bayani dangance da wani bangare na ci gaba da ba da labarin wannan matasan da kuma ba da labari na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan matasa wanda suka mai da al'amarin su gare shi wanda Allah ya ce lallai wannan ni'ima da ya mutu shi tana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda babu wanda ya isa wannan sai shi Allah ya ce wanda ku sani wanda Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi shine kadai shirye amma wanda ya bata babu wanda ya isa ya shirye da shi koma wane ne shi yasa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu shirya na addini kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan shirya na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa tahsumuhum aiqazan wa hum ruqud Allah yake da zaka lekawa daga wannan matasan a cikin kogon su Allah yake kai ka zaci cewa ka ci wannan matasan farke suke Allah yake wa hum ruqud alhali kuma suna kwana ha Allah yake cewa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal Allah ya ce kuma muna jujjuya su ɓangaren dama da ɓangaren hagu a cikin wannan dai kwanan da Allah ya buga musu Allah ya ce wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid da kuma karansu wanda ya zo ya kai kafuwarsa a bakin kogon Allah ya ce lawit balata alaihim ai da zaka leƙawa a inda wannan matasan suke Allah ya ce lawallaita minhum firaran da ka bar wajen a guje Allah ya ce wala mulita minhum ru'ba da kuma ka cika da tsoro ai da ka bar wajen saboda tsoron da zaka gani in ka leka a cikin halin da wannan matasan suke saboda min kwarjini da Allah subhanahu wata'ala yayi ma wannan matasan da kuma tsare shi da kariye shi da yasa gare su a matsayin su na matasa wanda suka yi imani da Allah kamar da Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda ai su matasa ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wajidnahum huda sai muka kara musu shari'a akan shari'ar da suke da ita a da hallau sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba da labarin wannan matasan dangance da irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu da kuma ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana ma al'umma kowane lokaci na wanda inda su yi imani to ayoyin za su ƙara musu imani. Allah ka ƙara mu na imani. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wa kazalika ba'athna alaihum liyata sa'alu bainahum. Ai, wa kazalika ba'athnahum. Allah ya ce, kamar haka ne, wa kazalika ba'athnahum kama haka ne muka tayar da wannan matasan liyata sa'alu bainahum dan su rinka tambayar junansu qala qa'ilun minhum sai ɗaya daga cikin su yake cewa kam labistum wai kwanan nan da muka shigo ai mai labari cewa sun taho suka ruki Allah subhanahu wataala ko za su shiga kogo ko da Allah ya ce suka shiga sai Allah ya ce fadarabna ala azanihim ko sai ya buga musu kwana a cikin a cikin kunnuwansu qala qa'ilun minhum kam labistum bayan sun halka sai ɗaya daga cikin su yake cewa kam labistum to wai mun dauke wani lokaci mun dauki wani lokaci da qalu labisna yawman aw ba'are muke kai ba mu ce jorne guda ko kuma rabin jorne ma saboda bi sun shiga kogon ne da sahi kuma da marici Allah ya tayar da su amma ba jorne guda ba kamar yadda muke bayani qalu sai suka ce rabbukum a'lamu bima labithum kai Allah ne mahi sani dangance da tsawon lokaci da muka dauka saboda haka yanzu fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati dan haka yanzu mu tada daya ko mu aiki daya daga cikin mu yaje zuwa garin mu saboda kogon bai da nisa daga garin ya je zuwa garinmu da wannan kuɗi wanda muke da hannunmu falliyan zur ayyuka aska fa'aman ya diba wani abinci ne wanda yake lahiyayye wani abinci ne cikin abinci da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muna faliya'atikum bi rizqin min ya zo muna da abinci ta wannan kuɗin da muka bashi ya je ya siyo muna abinci da kuɗin da muka bashi wal yatalaffaf sannan ya lallaba ya tafi kai ya rigima kuma in zai shiga cikin garin ya lallaba saboda ka a gane su a tambaye shi ina suke ya zo ya gaba da labari inda suke al'ummarsu su yi al'ummarsu su tarda su inda suke wala yushranna bikum ahada kenan kan kai wani abu in ka shiga cikin gari abinda zai sa a gane mu a ci wannan matasan ne suna wuri kaza muna fahimta ko To, shi ne malamai sun yi ta bayani dangance da wannan aya saboda darissa da dama da ke dako cikin wannan aya shine babban malami imamul qurtubi yake cewa ai kama darabna ala azanihim wazirnahum huda ai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya buga kwana ya sa kwana a cikin kunnuwan wannan matasan kuma ya ƙara musu shiriya bayan shiriyar da suke da ya ce kuma tsumma ba aslahum aida sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake tayar da su bayan kwana da ya samu su nami na tsawon shekaru shine ya ce ai ai ai ai ai qaznahum min nawmihim sai muka tayar da su daga wannan kwanan da suke yi yace alama kanu alaihi min hay'atihim fi thiyabihim wa awalihim yace sai Allah ya tayar da su yadda suka shiga kogon haka nan Allah subhanahu wataala ya tayar da su da kayan su da yanayin jikin su duka yadda suke ba wani abu da ya sauya muna fahimta suka ce dan da akwai abin da ya sauya tun a tashin su za su gane an yi shekara 309 ana kwana amma da suka tashi ba wani abu wanda ke nuna cewa sun ɗauki wani irin kace sun ɗauki ko da kwana ɗaya ko kwana biyu suna kwana ba su halka ba ya ce ai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su ya ce liyata sa'alu ya ce ai don su rinka tambayar junansu su rinka tambayar junansu kam labisu wani hali muka kasance wai wani lokaci muka ɗauka ana mun yi kwana ɗaya ko ko mun yi kwana biyu suka ce ɗaya daga cikin sai ce labis na yauman an ba a da yau ai ba mu ce yini guda ko kuma rabin yini to suna tattaunawa tun nan wurin malumai suka fara bayani irin darussan da ke da kuwa cikin wannan ayyuka da suka tattaunawa shine Imam al-Qurtubi ce yake cewa ai wadalika annahum dakhaluhu saboda sun shiga wannan kogon ne wani lokaci yace da tayi wa ba'athahumullahu fi akhirin nahar sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su a ƙarshen yini kenan sun shiga da tayi sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su to saboda haka ne suke tambaye junan su to yaya ne abin ne to daga nan sai suka ce to yanzu dai ba wannan ba wana ya ce kaza wana ya ce kaza ko to Allah shine mahi sani dangance da lokacin da muka dauka tunda dai yanzu mun tashi muna jin yunwa ha to ga kudin mu da hakan mu aika ɗaya daga cikin mu yaje cikin gari ya samu muna abincin da za mu ci kamar yadda wasu malumai suka ce sun tsaya a cikin kogon ne sun labe ne na dan lokaci kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya a cikin garin saukur garin saukur ko banda annabi sallam ya labe a cikin shi da suka yi hijira shi da abubakar ai kogon annabi ya labe ne na dan lokaci ko a ai bai da nisa da makka to annabi sai ya labe a cikin kogon na dan lokaci da wannan makiyan suka fito neman su to su ma wai sun tsaya cikin kogon ne na ɗan lokaci kafin Allah ya kawo musu wata mahita malumai suna ta tattaunawa ai wuri kogo wuri ne wanda bai da kyau wuri ne mai kaza wuri ne wanda ba a tunanin mutane su shiga amma su suka mai da al'amarin su ga Allah suka roki Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ya ba su kariya ya musu abin da ba su yi tsammani ba to haka al'amarin Allah yake duk in ka kyautata ma Allah zato to zaka ga abin mamaki in ka kyautata ma Allah zato to tabbas ko zaka ga abun mamaki amma in kana shakka dangance da lamarin Allah to zaka ga ta ko rayuwa cikin shakka kaga su wannan sun maida al'amarin su ga Allah tun anan wurin sai malumai suka fara cewa eh nan wurin babban malami Imam Al-Qurtubi ya kawo ma alal aqalla tun nan wannan dan gajera aya yake cewa fihi sabau masail daga nan wurin akwai masaloli guda bakwai masu mahimmanci wanda ya kamata mi a ɗauka haka babban malami fadilatu sheikh abdurrahman bin nasir babban malamin alamatul usaimin as-sa'adi ko kuma as-sa'idi shi ma yayi ta bayani dangance da irin darussa wanda ke da kai masu mahimmanci to shi yayi takaitawa ne saman kan imamul qurtubi shi yasa za mu ɗayin bayanin nashi sama sama sai mu ce saboda lokaci da ya zo ƙalƙashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kazalika ba asnahum sai yake cewa wa kazalika ba asnahum yace aimin naumihim at-tawil haka muka tayar da su daga wannan dogon kwana da suka yi ha ai dogon kwana suka yi shekara 100 nawa shekara 309 ko sai suka fara cewa kam labistum to wai wani lokaci muka dauka yake cewa wa hada mabniyun ala ala zann qa'il wannan yake nuna kamar yadda tunna malumai suke bayanin darasi cewa lallai mutum mai imani mumini wali zai iya yin kuskure kun gane amma zai yi kuskure ne zai gina magana a bisa kan zato mai ƙarfi da yake da kamar yadda nan ya ce sabida mi ya ce zanna ƙa'il kamar sun shiga kogo da tsari sun tashi da marici to ai sai su ce to labis na yau mana abu da yau ko ai kaga wasu dalilai ne da suke gani yasa suka yi wannan magana su ba su ɗauka sun yi tsawon lokaci ba sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum yace kaga anan bayan can an nuna mana cewa duk mutum da yake waliyi ko mutum da yake mutum mumini ha shine waliyin dama zai iya yin kuskure zai iya yin magana wanda yake na ba daidai ba ba ƙarya ba ai abin da ake ce makarya shine ka ga abin da sabanin gaskiya yake kuma ka sani su kuma wannan sabida sun shiga da sahi sun hito da marice sai suka ce labisna yawman arba'a da yau suka ce kai Allah ne mai sani ma dangance da lokacin da muka dauka shine yace to kaga tun anan wurin ana nuna ana duk lokacin da mas'ala ta cakuɗe ma ko wani abu da baka fahimta ba to sai ka mai da al'amarin zuwa ga wanda yake shi ne ilimin shi ya gewaye komi wala saito na bishirin min ilmihi illa bi masha kenan ba ce mutum ya yi ta ya yi magana wadda take ba ma tare da ilimi ba su yanzu kaga ko da aka ɗan tattauna aka ce to shi kenan Allah ne mahi sani mu kuma kamar yadda muka ce ranar nan abinda mutum ma bai sani ba sai ya rinka mi sai ya rinka fatawa kan shi kunga suka ci gaba da wannan tattaunawa a tsakaninsu bayan sun ida sai suka ce abin da za su tattauna za su shiga zuwa ka nan ma za su shiga zuwa kan gaba na gaba shine aiki wani ya je ya samu musu abinci ko shine malumai suka ce a nan ma akwai darasi shine kan mutane su shagaltu da wani abu wanda yake ba ya da amfani saman kan abin da ya yi shi amfani a yanzu ba ha kwana ɗaya ko kwana biyu suke shi ne mai mahimmanci ba ko ba haka ne ko ba haka ba kamar yadda za ka zo ka tarda mutane suna ta gardama kan wani abu wanda in sun san gaskiye shi ba wani abu da zai kara su wani aka tambaya wai malam musunan matar shaidan ko mai ce bai je daura a wurin ba akwai gardama maki sai ka tarda mutane suna gardama yanzu misali sai ka ji mutum yana cewa to an ce Iran ta halbo mishil kaza a an ce Amerika ta halbo mishil kaza in ka san nawa ne mi zai kara ka akwai wani abu da zaka kari to amma kun ga nan daga cikin malumai suka ce da Allah subhanahu wataala kamar da aya gaba za ta yi bayani sai Allah yake cewa kazalika a'asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq Allah yake kamar yadda muka tadar da wa'annan matasan sai muka nuna al'umman nan tasu anna wa'adallahi haq lallai alƙawalin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha tabbas alkiyama sai ta zo babu shakka babu kokonto kamar da zamu zamu yi cewa suna tattaunawa a zamanin nasu ya akwai sabani wasu suna kallon taya Allah zai tada mutum bayan ya mutu wasu su ce Allah zai tada ruhin mutum ne ba tare da gangan jikin shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da mu da wannan matasan na kogo to haka dai suka ci gaba da wannan tattaunawa bayan sun ida sai suka ce kai mu zo mu ci gaba kan abin da yake mai amfani tunda dai yanzu wani ya ce da bisna yawman arba'a da yau to Allah ne mai sani dangance da abin da muke shi yasa zaka ga manya-manyan malumai na duniya masu amsa fatawa da sunan musulunci sai kaga an musu tambaya sai ka ji malami tambayar da ya bada amsa masu yace wallahu a'lam ala albani ce shi ko malam bahaushe in ya tambaye ka bayan ka bashi amsa ka ce wallahu a'lam ka warge da komi yanzu sai ka ce malam me hukuncin kaza sai ka ce kazan nan babu laifi sai ka ce amma wallahu ta'ala a'lam Allah shine mai sani to yana kallon kenan kai ma haba ka yarda abin da ka yi ba mun sai kun fahimta ba to su kuma wannan yana daga cikin tawazu kalli sahabbai sai annabi ya tambaye su abu ko sai su ce mi Allahu wa rasuluhu a'lam muna fahimta to Allah ya datar da mu to kamar yadda muka ce kaga ya tabbata cewa ashe waliyai ma za su iya yin kuskure muna fahimta wai waliyan ma masu garanti masu digiri cikakken waliyan wanda ke da kwai sa hannu na Allah cewa waliyai ne suna kuskure ba wa'anda ana shakka da zaman su waliyai ba ko kuma haka nan bane ba duk wannan waliyan da ake ta yadawa a wannan zamanin kafin su kafin su babu wanda zai rance ma da Allah cewa wani waliyi ne ko ba haka nan bane ba in ka ce wani wali ne ka mana dalili baka da dalili kaga ai waliyai ne kawai na shati hadi shi yasa ka ga wanda ya ci shinkafa ya koshi in yayi to shi ma sai ya ga abin da ya ga ba kun ga wannan wanda ya hito na tudun faila ba aya kwanakin ce yace shine annabi Isa shine wane ne shine mahadi shine kaza saboda mi muna rayuwa ce wadda addini bai da kima kowa ya ga bidiyon da ya hito kwanakin can mutane sun sa shi tsakiya kamar ka'aba suna sallah kwarai da gaske to amma yanzu in ka ce wa'annan ba waliye ba ne na Allah sai ce ai ana ana kin waliye ko ana kin kaza mu yana cikin aqidatu tahawiyya yake cewa halu ibn bimaza bi karamatul awliya mu mun yarda da waliye mun yarda da cewa waliye gaskiya ne amma duk wani waliyi da ka sani zai iya yin daidai zai iya yin kuskure muna fahimta shi ya sa kwanakin coni wani wani dan tijaniya menene ake magana wai sai zuci to ai nan ma ibn taymiya ce kaza nace ibn taymiya ce nace mu je ayi taslimu jirali ba dai shi yace bai ce in nace to naji kuskure ne bin yada ba abar magana nace to kai kaji in ya ci ya ce nan wurin ranar lahira zai kwasa mutane ba hisabi ba hukuma ga su aljanna ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce yace a to ai ilimi ne ilimin ka in bai kai ba kai saurin ƙaryata wannan munafiki ne to ka gane bambancinmu da su mu ahalu suna ba mu takalidanci zuwa ga wani malami duk malamin da ya kuskure za mu mai adda Allah ji ganshi to kuma shi dan dariƙa na kirki daga ce shehu inyasi ko shehu tijani ya yi kuskure yana kallon taka da samawatin kuma haka nan bane ba na ga wanda ya zagi wani shehu shi bai ma kai wa'ancan ba fa wani shehu ne ya zaga cikin wasu shehun nai yaran shehun suna ba shi kashi amma suna kuka a nan ganin suna ba kashi suna kuka suna kallon zanubin shishiwa ga kaliba wa da mutane suka lalace wai suke ba da kashin wai kuka suke ba wanda ake a to shi wancan ai ba ta shi ana kallon ya zagi shehu to mu a wurinmu kaf al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban waliyin cikin ta shine Abubakar ko ba haka nan bane duk wanda bai yarda Abubakar yahi kowane wali ba munafiki ne kuma wallahi in ya mutu a wannan aqida zai yi wahala ya shiga aljanna saboda ni akwai garanti akwai ayoyi da hadisai wanda suke nuna Allah ya yarda da Abubakar haka da kuma haka nan bane ba to kai naka ga ya miji ko hadisi matacce da ya zo ce Allah ya yarda da naka mataccen hadisi ko da wanda ya to daga daga Maroc ko Senegal to kage ne ga wali na gaskiya ka je ka kama na kame kame wani ce a'a ai ai ai ana kiyaya da jikoki annabi nace so ai jikoki annabi ce ai shehu tijani shi ka annabi ne ai shi na ce a shi kuke annabi na ce to yanzu na malam jafar na mishi na ce to ni kakan na kama ba shi ke nan ba kai ka rike jikan ko to na kama kakai in dai jikan na kware ne an kama kakai shi an samu matsala ko ko ba haka ba to ka gani wai wa'ancan waliye ne masu lasisi waliye ne wanda sama da ƙasa ta shaida kai annan muhammad sallam mutuwa da zai a masallacin madina masallacin mazan sallam annabi yana rashin lahiya ya ce alike kowace ƙoha ya ce amman ban da ƙoha abubakar duk wanda ya liƙe wacce ƙoha to muna yake kan wanda ya kuskure liƙe ƙoha duk ƙoha a liƙe saboda sahabbai gidansu da yana kusan masallacin kowa sai sassaka koha daga nan direkta man kawai ya shigo annabi ce to duka alike banda na abubakar har yanzu kohar tana nan ka je ka gama wani karamin karatun ka ne ya hito injiniya hadisa annabi ce ka kai wuta kaya da ka like kowa ce ma munafiki da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi duk duniya wa shi so ce abubakar yace kai da akwai annabi bayan shi abubakar annabi ya yi magana abubakar da umar ba su nan annabi ce ya yi imani abubakar da umar sun yi imani ko ba haka nan ba ne ba to kai wannan ba su ba ne waliye na gaskiya shi ne wa Allah yake ce ma annan salam lokacinka tana lokacin da kake ce ma abokinka kun yi hijira ko ba haka nan ba ne ba abokin shi shehun ya ne ko shehun tijani ku gaya mu da yanzu a kai Allah ya mutane na ba ku san gaskiya wane ne a ko ba ta gaiwa a tana ji wayan da ya kai har shakka gaya abubakar ya ke na lullahi wa kare ne halali abubakar har mutuwa annabi za ce sai ya gaya alhera abubakar to duka wannan kaga yana daga cikin abin da ke nuna daraja na abubakar amma kwanakin can wani da ya sha kunu ya ƙunshi ya ce wa ayi taron waliyai wai a naɗa shehu tijjani shine shugaban waliyan duk duniya muka ce ƙarya yake duk girma yana ce ƙarya ce kawai in kafina ne aka yi taron kuma uban wane ne naɗa shi ko kuma haka ba ne ba wane ya naɗa shi shine shugaban waliyai ai wallahi da ba mu yarda kai yanzu duk salihan bayan da ke da kowane zamanin a? to sai dai in wata waliyantaka ta daban ba wancan waliyantaka ba in wata waliyantakan ce ba mu shayya mu mun san shugaban waliyan wannan al'umma shine abubakar asudin to za mu za mu ji abubakar da kanshi yana kuskure abubakar da kanshi wata rana wani sahabi ya yi mahulki ko da ya zo yana tambaya annan muhammadu salam sai abubakar ce shi zai fassara annabi ce abubakar ya fassara daman a tarihi abubakar yana daga cikin mutane wanda suke da ilimi na fassara mahulki tun kafin zuwa musulunci da abubakar ya fassara annabi ya ce ka dace a wani wuri wani wuri ka yi kuskure to ga ya mini abubakar ya kuskure waye bai kuskure abubakar ya yi magana wata shawara ma tare da maza rasulam da abubakar aka yi umar ya ce shi ga shawarar shi Allah ya tsamko da aya goyi bayan umar to kaga mu a wurinmu waliye suna kuskure kuma wa'ancan su ne waliye na kirki masu garanti shi yasa wata rana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ta yi mahurkin wasu taurari ko guda uku sun shigo ɗakin tafomi ne yanzu sai da annan muhammad sallam ya mutu sai abubakar ce mutu ga tauraron guda nan ana nan shi ma ya mutu aka sashi ta ce to ga na binan ta gani ta ce to wannan na ukun ta aje makanta tana sai in ta mutu a sa ta ga babanta ga mijinta Umar yana firizidan ya zo yana neman alfarma Allahu Akbar firizidan ha a biyan zanata za a baka kawai ka tashi firizidan Umar ya ce aje a ce ma Aisha yana neman alfarma yana neman alfarma yana haɗa ta da Allah in ya mutu tana son yana son wurin nan in nan guda da ya saura a ɗakinta a sa shi tsakanin abokanan shi annan muhammad sallallahu da abubakar kaga masoya na gaskiya waye wanda ke son ka zai ce in ya mutu haɗa ku tare yanzu ha? koko ai kana mutuwa mahulkin kama in ta cika yi nan za ta cewa a rinka sa ta adda ka hada mai ta kana dawo mata tsamori amma muna yi kacewa ta in ba kai ba sai rijiya ko ba haka ba amma yanzu ga shi ba har rijiya ba ke kabari ne amma ta kiyar da shi yasa wallahi ba malaba sai wurin Allah ka kama Allah nan da gaske shi kadai ne zai iya ma yanzu umar sai ce bayan ya mutu ya yi wasiya ka aje da gawashi ka aje a ce za a binne shi a ɗakin aisha yanzu in ya mutu aje a ce muta umar yana sallama ba amin mumini ne ba ya mutu yanzu gawa ya ce wai watakila ka aje da ranci ya yi muta kwarjini kun gane saboda yana da mulki to amma yanzu gawa ce za a zuwa da ita tana da dama ta ce iya tana da dama ta ce a na ji adalci malam ce to umar yana neman izini tambayan nan da ya yaya a shigo da gawa tashi koko ta ce bismillah shi yasa dukkinka da abubakar da umar ga su ne ga manzan Allah shine aka ce ka kalla saboda yadda suka yi imani da manzo Allah imani na gaskiya ha'a makwanci sai da Allah ya hada su kalima ba shine soyayya ta gaskiya ha'a makwanci kai ganin ka annan Muhammad sallam Allah zai bar shi tare da mutanen banza ne a rayi sannan mutuwa kuma Allah ya sa kabarin shi kusa da mutanen banza wancan ɗan shi'a la'anannu da suke zagin wannan sahabban duk yake in ka je madina in ka ce assalamu alaika ya rasulullah duk jin haushinka da sahabban nan ga sunan dai sai ka gaida su in kuma ka isa ka tone kabarin daga nan kamar da shi gidanka to mutane ne malam masu kima masu daraja amma al'umman bisan su ba an zo an hada su da wa'ansu wanda ba kowa ba kadiba wata tatsuniya da cikinsu wani yayi wai Allah yana tara ban falala bai ba ya Afirka ba ko ba haka da bane bai ba bakakken fata ba wai Allah ya ce su yi hakuri bai manci da su ba sai aiko musu da shehu shehu tijani ko shehu tijani ko shehu yasi to muna godiya muna godiya da da shi yasa aiza abubakar gumi Allah ya ji kanshi shi ya hana shau ya shigo nigeria ce wallahi wancan dujar ne kaka bar shi shigo in ya shigo zai sauke mutane daga addinin da manzo Allah su salama ya dora su kashi malumai kenan masu tsoron Allah amma yanzu malumai sun komo suna cewa ma ba a san wake kan gaskiya ba da mai cewa Allah ɗaya ne da mai cewa kowa Allah an ce wai shi ma musulmi ne wanda hadisi annabi sallam yace mahi sharrin mutane mahi wanda Allah yake yin haushe su a cikin mutane wanda za su fuskanta azaba su ne wanda suka ma Allah kishiya ko wanda suke danganta ma Allah da to su wannan sun ce kowa Allah ne kuma komai Allah ne wani ma cewa shi wallahi ko aljanna za a sace in dai babu shehu Ibrahim bai shiga kwanda akai shi wuta in dai shehu Ibrahim ba aljanna shi ma bai sa aljanna ai kun sani ko kuma haka na bane ba to mu dai Allah Allah muna roƙonka ai Allah muna roƙonka ka samu aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Dr. Idris ne mu ko ceto in Allah zai ce uwayen mu su yi ceto ko wasu wanda suke shugabanni ne kai mu ko ce ta Abubakar ba mu so in gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuma Allah ya cece mu shikenan saboda shi kuma Allah ya himan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine aqida ahlus sunna annan Muhammad sallam shine zababban bawa shi kuma Allah babu sama gare shi kuma bai da tamka bai da aboki shi shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kun ga dai anan sai yake nuna mana cewa waliyai ma na gaskiya ba ƴan ciwaciwa waliyai ba ba waliyai ƴan fuwan nai ba masu buga kuɗin shahu kun gane ko kun san cikin waliyai wannan zamanin ne aka samu hada masu fobiya ha mala mustar ko a baka na ka kaso ne cikin phobia shi wanda aka ce an naɗa shugaban waliye aka koro su daga fayinsu ya yi phobia hada kaso to ka ji ha to su kama wancan waliyan na gaskiya ka je ka kalla ya suka sadaukar da duk abin da suka mallaka da wannan addini ya ci gaba shi yasa wancan da ya kai wani mataki sai dai rinka kwasa ba kawai ya ce manzo Allah ya ce mishi manzo Allah ya ce mishi manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya dora mu kan abin da yake so kuma ya rabu shi bayan wannan qalu kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm sun ida wannan tattauna suka bai da al'amarin ga Allah rabbukum a'lam bima labithum sai suka ce dan haka yanzu ku aiki ɗayan ku da wannan kuɗi naku na azofa ya je ya diba wani abinci ne wanda ke da kwai mai rai da lahiya ya samu mana mu cikin da muna jin yunwa wanda a nan wurin ma malumai su yi ta tattaunawa kan cewa da suka ce bari su aika ɗayansu ya je ya samu musu abinci amma in zai tafiya wurin neman abincin ya lallaba sannu-sannu kai ya yarda a gane su har ya je ya dawo sai suka ce kaga a nan ma yake akwai ayi darsa da yawa da ya kamata mutum ya ɗauka a cikin wannan ayoyi na farko shine mutum ya hihita addinin shi akan koyo su yanzu wannan matasan duk sun haƙura da wani jin daɗin su saboda addinin su koko ba haka ba sun je sun tare a cikin kogo suka ce hallau kuma yana nuna ma kamar yadda mun yi bayanin shi in fitina za ta taɓa ma addinin ka to ka kauce ma wannan fitina sai suka ce to saboda haka ku tahi e mun shawara mu aika ɗayanmu domin ya nemo mana abincin da za mu ci wanda yake abinci mai kyau kuma mai lahiya suka ce hallau a cikin wannan za mu ɗauka muhimmanci na neman ilimi kamar ya aka ce to aika ji tambaya junansu suke kamala bistum kamala bistum kwana nawa muka yi kwana nawa muka yi ko to ba ilimi ba ne ba? amma ƙarshe fa sai ka sa akwai ilimin da ilimin shi ya na kowa shine Allah bayan shi suka ce sannan yana nuna mana min eh halaccin ayyukala shine kamar a wakilta wani kan wasu kan wani abu kamar yanzu ai suka ce fa ba a so ahadukum biwardikum ko ku aiki ɗayan ku da wannan kuɗin haka ne ko kenan halaccin wannan wikala wadda ita ma ta kasu kashi-kashi kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo shine sai ku ba wani ɗayan ku kuɗi cewa ya je ya yi kasuwanci ko ya je ya siyo wani abu in ya zo kowa ya san ga percentage kaza ga kaza ga kaza ga kaza yanzu sai suka ce ya je da wannan kuɗin nasu ya siyo abinci suka ce kaga anan yana nuna ma ruku da sababi bai kore tawakkali yanzu da suka gudu a cikin kogon sai suka ɗan riki wani abu yanzu ai kaga Allah suka roƙa ya buga musu kwana ko kuma haka da da sun roƙi Allah subhanahu wata'ala abincin za su samu ma sama ga yadda suke tsammani amma sai suka yi roƙo da wani sababi me sababin shine in kuɗin da suka riƙe kenan shine malamai suka ce roƙo da sababi bai kore tawakkali misali yanzu sai ka zo sai ka ce bari ka aje abu kaza nan mun gane kamar yanzu wannan sai in ce bari in aje shi ko kuma sai in ce kai tun da zan tafiya in sallah zai iya gusawa Allah kiyaye wani ya zo ya dauke shi amma bari in sa shi na illiki to sa shi na illiki ai ba ya nuna bin yarda da Allah bane ba ya nuna kuma bin yarda Allah zai iya tsare mun ba ruko dai ne da sababi da in Allah ya so ai za a iya bigewa a dauka ko ba haka ne kuma nawa ma aka bige aka dauka kinan ruko da sababi bai sa bai kore wa mutum tawakkali kina ana son mutane su rinka kaffa kaffa da abubuwansu ba kula da abinka ba shine ke sa cewa baka yarda da Allah ji in ka gama kulan sai abin ya bace sai ka ce qaddara Allahu ma sha fa haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so shi ke faruwa amma ba ka saki abu ko ina ba wanda zai iya zama sakaci yanzu kaga su wannan matasan sai suka yi riko da ni sababi shine suka riki wannan yan canjin nasu na azurha sai suka ce dan haka yanzu ɗaya daga cikin su ya tafi ya samo musu abinci wanda yake mai rai da lafiya kamar yadda muka yi bayani can an ce iya ne wanda suke ɗiyan sarakuna iya ne wanda suke ‘yan gata amma suka zo suka zaɓi bauta Allah suka haƙura da wannan jin daɗin nasu shi yasa yanzu sai suka ce to ya je ya ji ba ya samu musu abincin mai rai da lahiya malumai suka ce kaga nan ma dalili ne ke nuna cewa in Allah ya baka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ba da kuɗi ba kullum ka yi ta mako da kasa ci abinci mai rai da lahiya kasa akwai wanda yana da kuɗi shi kuma shagali sai da ga ana yi kaga wannan jarabawa ce hai malam ka mori wallahi ka kun ba ka mori wasu za su mori in Allah ya baka kuɗi ka tsaya ka gan menene ya kamata a yi da kuɗi ka yi amma malam wani in aka gwada ma shi aka ce yana da kuɗi sai ka ce ƙarya ce yau babu tasirin kuɗin tattare da shi sai ka ga yanzu kai da kake ma'aikaci wanda ake ba albashi sai ka ka hiya walwala ka hiya cin mai kyau ka hiya shan mai kyau sai a gwada ma wasu ƙatan shaguna a ce ma na shi ne sai ka rinka mamaki a haka ko kuma haka nan bane ba to kaga wannan yana nuna ma in Allah ya baka arziki ka ci ka sha amman kakke almubazzaranci su ne kaga sai suka ce a nemo musu abinci mai kyau mai rai da lahiya abinci mai daɗi akwai wanda imani ne kuma ke yana su cin abinci mai daɗi imani ne ko rishin shi wasu kuma suka ce da suka ce a'a kadiba wani abinci suka ce a'a abinci wanda Allah ya halitta wasu suka ce a'a kadiba ayya ta'amun wani abinci suka ce shine wai saboda ganin akwai mumune wanda suke yanka da sunan Allah amma a boye suke musu bayyanar da imanin su ba akwai kuma wanda suke yanka ba da sunan Allah ba to kaje kadiba mana su wane ke yanka da sunan Allah ka samu mana abincin su almuhim da shine a samu musu abinci wanda yake mimi mai rai da lahiya kaga nan ma ai roko da sababi ne sun je nema ko ba haka nan ba sannan kuma hallau nan ma yana ƙara nuna mana cewa halaccin mutum ya yi a haɗa kuɗi a yanzu ma mutum guda kan wannan kuɗin ya wakilci da al'umma baki ɗaya tunda yanzu dai gashi shi suka halaɗa ma ko kuma ya tafi gari da sunansu sannan kuma kamar da muka ce halaccin a ci a sha amma ba tare da an yi ɓanna ba suka ce faliyar zur ayyuha aska fa'aman faliya a cikin biris ƙamin ke na yanzu ga kuɗin mun baka ka je ka nemo mana abincin mai rai da lahiya wanda yake muna da bukatar shi saboda mi muna jin yunwa a nasu tunani mun shiga cikin kogo na tsawon lokaci ba mu ci abinci ba kenan don haka muna mi muna bukata abinci wanda yake mai kyau in kuma mun dauki fasara wanda suka ce diyan masu kuɗi ne kenan kaga yana daga cikin al'adar diyan masu kuɗi akwai su da mi ha su da shagali ko da uwayensu ba su ko a to kai ba ka iti ba ko ko ba haka ba wannan ai sai kawai wallahi wani in aka ce bayana da shi ka goma sai cewa za ka yi a baka ƙura'in ba ka yarda amma sai ka ji an ce ai yana da in ka ji kudinsa an gama sai ka ɗauko kalkilatiri don kai kanka bai ɗauka amma babu tasirin kudin kisa annan muhammad salame ce ba arziki ba ne ba kudi ba su ne arziki ba annabi ce wadata zuci ita ce arziki kele shagina bi kasaratul mal ba wannan ba shi bane ba kudi kawai a tara ma mulika a wallahi akwai wanda kai da kanka ka san kudin shi ba su huce mai takaici ba to kunga kamar yadda yake malamai suka ce mi al'adar masu kuɗi ne akwai su da ni da shagali sai suka ce kenan in za ka tafiya a cikin gari ka yi mi ka lallaba suka ce kaga wannan ke nuna cewa ma'abuta addini daman ba a san su da fitina ba suna da taka tsantsan cikin duk abin da za su suka ce waliya talattaf ka tahi a sannu-sannu wala yi shi'iranna bikum ahada kan muka je a gane kaka tona muna asiri mu duka kashin ya bushe malumai suka ce sai wannan matashin daga cikinsu sai ya shiga gari kamar yadda ibn abbas ya bada ya bada labarin cewa ga yadda abin nasu ya kasance yanzu da ya sai kuɗi ne na na azurfa yanzu ko da ya zo shiga gari yana hitowa daga cikin kogar sai ga garin ya sauya su malamai suka ce har yake kallon to ko kwana yake bai tashi ba dai to kai yanzu a ce ka bar gari kai a tunaninka ka bar gari ne da sahidan bai ce ka shigo gari ashe shi bai sani ba ya bar gari wurin shekara 309 nan da shekara ɗari uku akwai Nijar. A? Ban ji ba? Ku gaya ba mun yi akwai in babu. To yanzu a ce wanda Allah ya buga makwana nan da shekara ɗari uku da tara, ya taso kawai ya kalli duniyan nan, zai ce ai ba ita bace ba. Koko ba haka ba. to yanzu tun wurin shigowa gari wanda malamai suka ce da a wurin shigowa garin e gumaka ne yanzu tun wurin shiga gari yake kallon abubuwa wanda suke bayyanar da musulunci yake mamaki to ya ne al'amari yake su kuma iyan masu gari ne iyan manyan mutane ne yana tahiya a cikin gari mutane suna kallon shi suna kallon to wancan mutanen ma shi kuma haka daga ina shi ma yana mamaki wai ta ya za a yi haye shigo gari su in ma ba su san wasu ba ai wasu sun san su ban san kun fahimta ba ya ga shiru yanzu ana nan dai har ya wuce kasuwa ya je siyan abinci yanzu da ya je sai shi wanda zai sai da abinci kamar da malamai suka yi bayani shine ne sai ya gan shi da kuɗi irin kuɗi na da ya gan shi kuma matashi sai yake tunanin cewa wannan ya tsinci wata tsohuwa ajiya ce ta mahaukatan kuɗin da ya tattarza shi don haka yanzu ya kawo kuɗin nan kowa ya samu nashi kaso shi a kai shi ba haka ba aka ja aka ja ha hayaniya dai ta tashi cikin kasuwa ha aka je gidan sarki to su kuma wa'ancan sun ce ya lallaba kan yayi abin da za a gane su ne yanzu dai da yanzu a cikin garin tun nan sai ke cewa mai shagon shi bai san wani su shi dan gidan wani ne aka ce wane ne wani mun gane kamar yanzu ka je a ƙauye ne ƙauyen da kola kwalbawu da kyau mai shagon kai dan gidan jori ne cewa ne da jori kai baka san jori ba to duka jori shekara nawa ce shekaran jiya ne ina ji ɗazuma ne ba shekaran jiya ba in aka buga da wannan shekara 309 sai ke mamaki yanzu baban shi baban nashi ma ba a sani ba haka na hayaniya ta tashi har ta ji gidan sarki to dama a garin an samu labarin cewa akwai wasu matasa kan wani azzalumin sarki da ya addabe su yasa har suka hita ta hitar da suka yi ba a ƙara samun labarinsu ba to yanzu ko da ya zo yana magana sai ake mamaki su ne su ne su ne sarkin yasa aka haɗa shi da tawaga a je maza-maza inda suke ko da aka je ga wurin kogon inda suke sai ce musu da Allah kar su shigo su dakata dai in suka shigo haka gaba ɗaya za su hirgita ‘yan uwan shi da haka su bari ya shiga ya musu bayani ko da ya shiga kamar yadda wasu malamai suka yi ta wasu maganganu a ce ko da suka ko da ya shiga wurin ya ɓace ko ko ko da ya shiga wa'ancan suka ji tsoro kamar yadda Allah ya sa tsoro a wurin maganganu dai da dama da ya shiga ya shaida mai uwansu ga halin da ake ciki sai suka roƙi Allah Allah ya amshi rayuwarsu daga nan Allah sai ya amshi rayuwar wannan matasa to daga nan kuma sai wata sabuwar hayaniya ta ƙara tashi daman akwai hayaniyar da ke da kwai ta cewa wai ta ya za a yi in mutum ya mutu Allah ya tada shi ba sai kun fahimta ba wasu suka ce to ai in ma Allah zai iya tadawa sai dai ya tada ruhi ba dai gangan jiki ba saboda gangan jiki ƙasa ta cinye shi to shine sai Allah yake cewa kazalika a asanna alaihim kama haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya leƙa ma wannan al'umma ya nuna musu wannan matasan liya alamu don su sani annawa azallahi haƙ lallai alƙawalin Allah gaskiya ne. Ai, Allah ne ya yi alƙawali in an mutu za a tashi ko? To, wai in suna kallon Allah ba zai iya tada mutum in ya tashi ba, wa'annan kuna da labarinsu sun ɓace tsawon shekaru yanzu gashi sun zo ba wani abu da ya sauya na jikinsu to yanzu wanda ya haka ne bai iya tayar da mutum in ya mutu kamar da Allah ya lafaye bayani suratul qiyama ko la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama ayahsabu al insan allan najma izama ko ko ayyutar a bala qadirina ala an musawwiya banan Allah ya ce wai kai dan adam ka zaci cewa Allah bai iya tayar da kai bayan ka mutu sai Allah ya ce bala qadirina ala an musawwiya banan Allah ya ce muna da iko ba kai mutum karan kanka ba ya tsayin wannan Allah ya ce sai mun daidaita mu kowa nashi Allah ya ce an musawwiya banana kowa Allah zai daidaita mai nashi ba sai an gane ba ba Allah zai tada mu fage ba a'a kowa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah da ya samkar da bala'in sai daidaita mu kowa gulgudan nashi ga wanda zai samu shi to haka sai Allah yake cewa bala qadirina ala an nusawiya banana Allah yake muna da ba wai tada mutum ba ya tsayinka ma Allah yake ce mun daidaita mu kowa nashi tunan in ka fara kallo za ka yi ta ganin ayoyin Allah aka ce a ashe duniya ta ce gaba sai yanzu ta leko to yanzu tun da Allah ya ce bala mun yanzu dan ka zo mana da wani lokacin da aka fara amfani da mutane suna ta mamaki a a a a kaga kauyawa to ba Allah ya ce bala qadirina ala anu sauye banana ya nuna kenan kowa da nashi dan da guda ne sai Allah ya ce za mu daidaita muku sai Allah ya ce a za a daidaita ma kowa nashi shi yasa zaka ga zai wahala ka tara wasu buta ka dauki mutum biyu kai ta bincike a duniya kaga wanda wannan hannayen nasu yake kala guda ko tagwaye ne su babu ko tagwaye to wai ashe da Allah ya ce zai mai da kowa nashi ashe na kowa daban-daban ne daman ba guda ba ne Allah ya ce kai immi a Allah ya ce alam yakun nutfatan min maniyin yumna kai ba mani bane ba haka zo kana mamaki wayya wayya za ya tada ka thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa daga mani ana nan ka zama tsoka ko kuma ka zama jini ka zama tsoka Allah ya ce waje alamin zubayn zakara wal unsa shikenan kawai Allah ya ce an gashi kai namiji ko mace shikenan kawai sai Allah ya ce alaysa zalika biqadin ala an yanzu wanda ya haka ne bai iya tayar da mutum bayan ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana karanta wannan sura in yazo ce alaysa alaysa zalika biqadin ala an yulmauta yace subhanaka fadala tsarki ya tabbata ga Allah Allah kana da iko ka tayar da mutum bayan ya mutu mu kuma yanzu sai dai in aka zo wattini alayhi sallahu bi aka bi zaki bi kaje masallaci ya kwashi ba la hawa ya la zalika min shahidi ba na manzo Allah ba kake sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah shine kace subhanaka fabala a ƙarshen suratul qiyama da kuma bi farkon suratul a'la in kace sabbih isma rabbikal a'la sai ka tsaya kace subhana rabbiyal a'la shine na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wai kaga Allah yake cewa kai wai kai menene kake kai in meye kake mamaki da kake kallon in ka mutu ba a tare da kai Allah ce kai ba mani bane ba wannan ko ko ba haka nan bane ba alam na khuluqukum min ma'in mahin fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadri ma'lum fa qadarna fa nimal qadru shine kawai kai yanzu ya ci yanzu ci gaban da ke da kai ko a duniya ka kalla yanzu wannan bakin mai wanda ake bidan da shi sai a bahiddo shi ya mutu ko sai a maida shi kamfani a sake raya shi bayan ya mutu haka ne ko haka nan bane to wani bakin mai kenan robobi wannan karahuna wannan in suka lalace tattara su ake ba sun mutu ba masu wanda suka yi su sai su rayar da su bayan duk sun yi wannan sun lalace ko ba ku gani wannan karawan ba nan ce su ne ba ake yi me ake da su ana sake yin wasu abubuwa ne wa da su to me kake tsammanin ga wanda shi ya saukar da karhen shi ya halicci mutunan da ya bashi basira ake ta canza wannan abubuwa shi yasa yan uwa mu yi imani sai mu huta Allah ya ce kana ta mamaki cewa wai in ka mutu ba za a tayar ka ba ko kuma kiyaman nan gaskiya ce ko Allah ce alam naji Allahu ainin idanuwan nan Allah ce ba mu muka sama su ba wa lisanan wa shafatain muka sama harshe da abin da zai liƙe wannan bakin naka wa hadainahu dai da Allah ce muka shirya muka hanyoyi guda to me kake mamaki me kake mamaki daga cikin wanda Allah ba zai iya yi ba Allah ya ce ya ayyuhal insan ma garaka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa allaka fi ayi suratin ma sha'a rakkab menene ya rude ka me kake mamaki wai a cikin jikinka wanda kake gani ba Allah bane yi shi menene Allah ce wai yanzu wanda a antum ashaddu khalqan am sama wai ku ɗan adam ku ku ne kuka yi wahala halitta ko ko samai da ƙasai koko ginin sama kai da kanka a tambaye ka yanzu da kai da sama wanne yi wahala wanne za ka gani ko mahaukaci ne kai a to ubangijin da ya tsaye da sama babu gishiki sai kai hakan ituwa to kun san wanda daga cikin yan boko akwai wanda sun yi nisa sun bai sun banka ha kawai suna kallon kiyaman nan nawan sai babu shi ne Allah ya sa mu cika da imani abinda muka karanta na daidai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yahe mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata sai zuwa gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai muna rai sai mu ida bayani dangance da wannan aya muna adda dukkaninmu na muna da bukatoci mabambanta Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatocinmu na alkhairi Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka shiryar da mu shirya na addinin musulunci Allah muna roƙonka kai gafara da iyayenmu ga malumanmu wanda suka rasu da sauran al'ummar musulmi baki daya wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani ya Allah mu ma ka sa mu cika da imani musamman mutane da dama za ka kowa yana ta mai da hankali kan addu'o'in shi kan bukatun shi ko to ka kamance da iyayenka ba don su watakila da yanzu babu labarinka ko ba haka nan bane shi yasa duk lokacin da kai kai sujada ko ka tashi cikin dare kai kana addu'o'i to ka rinka adda a cewa uwayen nan naka wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira ya Allah ka ji kansu ya Allah ka yi musu rahama kamar yadda suka yi mini ina kararrai to wallahi in ka mance da su ko wallahi kai ma diyanka za su manta da kai shi yasa mu dage da yi uwayen mu addu'a musamman wanda suka rasu babanka ya rasu mammanka ta rasu to yanzu ba wani abu da take bukata a wurinka ba wani wanda take da wanda zai muta kamar kai ko ba haka ran bane ba nami na addu'o'i shi yasa ka je ka ga wanda bayan uwayensu sun mutu sun dage da ya musu adda zaka ga rayuwarsu Allah ya sa albarka a ciki amma wanda suka mance da uwayensu su ma sai Allah ya mantar da su kawunansu yasa to kan mu manta da uwayenmu da kuma duk wasu mutanen kirki da sauran al'ummar musulmi baki daya zaka ji Allah yana ba labarin mutane na kware wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna aw rabbana ighfir lana ko wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman suna ada Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma musulmai wanda suka rigaye mu akan wannan hanya in ka tashi addu'a ka hada har musulmi baki ɗaya wanda suka rasu saboda wata rana ha ba mu bane ba haka ne ko ba haka nan bane ba kamar yadda jiya ba mu bane ba yau mu ne ko to gobe kuma ba mu bane ba shi yasa kan mu manta da ƴan uwanmu wanda suka mutu wata kila wani abokin ka ne wani dan uwanka ne wani kaza ne wani kaza ne in ka tana karin kai musu addu'a Allah ya yi musu rahama saboda Allah kadai ya sanya zuwa ne yanayi suke ciki wanda ya mutu kuma ba abin da yake da bukata irin addu'a Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum